آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره كما أن النظار لهم قياس ومعقول وأهل السمع لهم أخبار منقولات وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم الحس والخبر والنظر وكل إنسان يستجل من هذه الثلاثة في بعض الأمور لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين كالطب فإنه تجربات وقياسات وأهله منهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يغلب عليه القياس والقياس أصله التجربة والتجربة لا بد فيها من, القيا... من قياس لكن مثل قياس العاديات لا تعرف منه العلة المناسبة فيه نعم لا تعرف لا تعرف فيه العلة المناسبة العلة والمناسبة نعم والمناسبة نعم نعم لا تعرف فيه العلة والمناسبة وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة مناسبة مناسبة أيوة.
ويعلق الحكم بها والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية فلا بد له من الحسيات التي هي هي الأصل ليعتبر بها والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط والناس يقولون غلط الحس والغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه فإن الحس يرى أمرا معينا فيظن صاحبه فيه شيئا آخر فيؤتى من ظنه فلا بد له من العقل ولهذا النائم يرى شيئا وتلك الأمور لها وجود وتحقيق ولكن هي خيالات وأمثلة فلما عزب ظن الرائي نفس الحقائق ظنها نعم ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في مكان آخر يكلم أمواتا ويكلمونه ويفعل أمورا كثيرة وهو في النوم يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل لأن عقله عزب عنه وتلك الصورة التي رآها مثال صورته وخيالها لكن غاب عقله عن نفسه حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام وهذا كالذي يرى صورته في المرآة أو صورة غيره فإذا كان ضعيف العقل ضعيف العقل فإذا كان ضعيف العقل ظن تلك الصورة هي الشخص حتى إنه يفعل به ما يفعله بالشخص وهذا يقع للصبيان والبل كما يخيل لأحدهم في الضوء شخص يتحرك يتحرك ويسعد وينزل فيظنونه شخصا حقيقة ولا يعلمون أنه خيال فالحس إذا أحس صحيحا لم يغلط لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين والمثال فإن العقل قد عقل قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالا وقد عقل لوازم الشخص بعينه وأنه لا يكون في الهواء ولا في المرآة ولا يكون بدنه في غير مكانه بدن نعم بدا نعم ولا يكون بدنه في غير مكانه وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين يا إساك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci da tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna daya ga watan Rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1400 da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da ashirin da biyu ga watan sha biyu shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar a wanda majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wani littafi mai suna alfurkan bain alhaƙi wal mutlan wallafar shaikhul islam abul abbas taqiyuddin أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na 90 da shida a cikin wannan littafi mala yace fa haula'i yahtajuna ila al-furqan al-imani al-qur'ani an-nabawi ash-shar'i a'zama min hajatihim ghayrihim min hajati ghayrihim mala yana magana akan waɗanda shaidanu suke musu wahayi sai su zaci abinda suka saka musu a zuciyarsu gaskiya ce saboda ka su rika aiki da ita a matsayin gaskiya ko su jin ana rada musu wata magana su ma rasa gane wane ne yake magana da su saboda wani yanayi da suka shiga wanda har ya gusar musu da wani bangare na hankalinsu saboda haka ba za su iya tantancewa ba tsakanin abin da yake gaskiya da abin da yake ƙarya da haka duk abin da suka ji an gaya musu ko shaidan ya rada musu ko ya saka musu a zuciya to sai su dauka cewa wannan abin gaskiya ne su dauke shi a matsayin ilhami ko wani kashafi ne ubangiji yayi musu ko wani fatahi saboda haka sai su tafi suna aiki da wannan har ma suna kiran mutane zuwa gare shi to shine malai yake cewa irin waɗannan mutane yahtajuna ila al-furqan al-imani suna buƙatar su samu abin tantance gaskiya da ƙarya na imani alƙur'ani wanda alƙur'ani ya zo da shi annabawi kuma annabi ya zo da shi a shari'i kuma shari'a ta tabbatar da shi wato suna buƙatar su samu abin da za su iya gane gaskiya za su iya gane ƙarya da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin ba wa mumini wanda ya yi imani da Allah wata damar da zai iya bambance ƙarya da gaskiya ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka yi taqawa wato kuka kiyaye dokokin Allah to Allah zai sanya muku zai ba ku alfurqan wato abinda za ku iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi wato ubangiji zai ba ku ma'auni wanda za ku iya auna zance ko ku iya auna wata magana da za a gaya muku ku gane cewa maganar gaskiya ce ko ƙarya ce babban ma'auni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa mutum shine ya saukar wa muminai shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma kyakkyawar fahimta ta magabata na ƙware waɗannan sune alfurqan waɗanda wanda alqur'ani ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda duk zaka ji a faɗa maka ko zaka gani da idanka to lalle ka auna shi da wannan ma'aunin ma'aunin alqur'ani ma'aunin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aunin fahimtar magabata na kwarai wannan shine alfurqanul imani alqur'ani annabawi ash-shar'i yace waɗannan mutanen da suke karɓar dukkan wata magana da suka ji an faɗa musu ba tare da sun auna ta ba suna buƙatar a sanar da su ma'auni na alkur'ani na imani shine alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka mutum mu'mini mai tsoron Allah dukkan wani abin da aka bujiro mishi aka bujiro mishi da shi da sunan addini to yana buƙatar ya auna shi da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma fahimtar magabata idan ya tafi daidai da alkur'ani abin da yake karantarwa ya tafi daidai da abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi ya yi daidai da fahimtar magabata na kwarai alkurunul mufaddala sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina to shikenan wannan abu gaskiya ne sai ya rungume shi ya rike shi kakam idan kuma ya ga cewa ya sabawa alkur'ani da sunnar annabi ya sabawa fahimtar magabata to yayi watsi da shi ya san cewa wannan abu daga shaidan ne ba daga Allah yake ba to duka waɗannan da suke ake tafafatawa da su abinda suka rasa kenan wannan ma'aunin da za su bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi wa ha'ula'i lahum hissiyatun yarawnaha wa yasma'unaha wai abubuwan da suke gani ko suke ji wanda da su ne aka ruɗe su ana nuna musu wani abu da sunan karama wanda wasu abubuwan rufa'ida ne wasu kuma sihiri ne wasu dabo ne wasu wasa da hankali ne saboda haka sai a rika nuna musu su a matsayin karama ce saboda haka mai nuna musu wannan abu sai su dauka babban waliyin Allah ne da Allah ya bashi karamomi da haka dukkan abin da zai gaya musu sai su dauka cewa gaskiya zai gaya musu saboda shi waliyi ne wannan abubuwan da suke gani tare da shi ko kuma shi abin da shaidanu suke nuna masa yana jin wasu 'yan maganganu ana yi masa 'yan kiraye-kiraye bai san suwa suke kiran shi ba amma saboda wasu hanyoyi da ya kama da suka saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama har ya fara zautuwa a hankalinsa sai ya rika jin wasu yan miliyoyi suna kiransa suna gaya masa wasu maganganu saboda haka sai ya fito ya ce an masa ilhami an masa kashafi an masa fatahi an nuna masa kaza kaza kaza kaza to irin wanda yake cewa suna da irin waɗannan abubuwa da suke gani ko suke ji su ne hissiyat abinda za ka ji ka gani ko ka ɗanɗana ko ka taɓa wa yasma'una ha ko suke jin su wal hissiyatu yutarru ilaiha al-insanu bi ghairi ikhtiyarihi da abinda ido zai gani ko hannu zai taɓa wanda zai shiga karkashin al-hawasil khams to galibi dan adam yakan yarda da waɗannan abubuwan ko da wato ba da zaɓinsa ba tunda abu ne da idansa ya nuna masa ɓaro-ɓaro ya gani ko kunnensa ya jiyo saboda haka in kama ce da shi ƙarya ne ba zai yadda ba saboda shi da idansa ya gani kuma ko kuma da kunnensa ya ji ya ji gurin malamin nan da yake ce masa waliyi ya zo ya ga wasu abubuwa na ban mamaki a tare da shi saboda haka ya gani da idansa haka zai wahala ka zo ka ce da shi mutumin nan ba mutumin arziki bane ya yadda ce saboda na je na ga abubuwa kaza kaza tare da shi saboda haka sai ya yadda da wannan saboda duk abin da yake tahtal hawas ido ya gani ko kunne ya ji ko hannu ya taba ko mutum ya dandana ko ya shaka da waɗannan sune alhawasul khams to dole ne ko ko bai so ba dole ya yadda tunda ya riga ya gani gani ya kori ji je wa qadyar kama qadyara al-insanu ashiya'a wa yasma'u ashiya'a bighairi ikhtiyarihi kamar yadda mutum zai iya ga abubuwa ko ya ji abubuwa ba tare da zaɓinsa ba ba shi ne ya nemi ya ga abin ba amma abin ya bayyana a gabansa tilas ya gani ba shi ne ya nufi ya saurari abin ba amma abin miliyar ta bayyana dole ne ya ji ta to haka dole zai yi aiki da abin da idansa ya gani ko kundansa ya ji to amma kuma wannan ba shi ne ma'auni ba duk da cewa da gani da ji hanyoyi ne na riskar abubuwa hanyoyi ne na riskar almudrakat wanda abubuwa na ilimi almudrakat ilmiya kana iya gani kana iya tabawa kana iya ji kana iya shaka kana iya dandana to amma kuma ba kowane abu bane da zai fada tahtal his ya zama na yadda kake zaton sa din ya zama haka tana yiwa abin ba yadda idan ka ya gaya maka ya nuna maka bane ko yadda kunnen ka ya jiyo ba ta yi akwai wasu abubuwa a ƙarƙashi wanda baka gane ba to mutane galibi sukan yi amfani da waɗannan alhawasul khams waɗanda suke riskar abubuwa da su wanda Allah subhanahu wataala yayi wa kowane dan adam guzuri da su hanyoyi ne na samun ilimi hanyoyi ne na iktisabi iktisabil ma'rifa da dan adam zai san abin da bai sani ba ko dai ya ga abin ko ya taba abin ko ya ji abin muryarsa ko ya ɗanɗana abin ko ya shaƙi abin waɗannan hanyoyi ne da zai iya riskar abin da bai san shi ba to amma ba wai su kaɗai ne hanyoyin samun ilimi ba shi ne malin yake cewa wa kama annan nuzzara lahum qiyasun wa ma'qul su ko masu bincike na hankali su kuma suna suna amfani ne da iyasi wato gwaje-gwaje da kwatance da duba abubuwa su kwatanta su da ire-irensu don su fita da wani sakamako wato ba kawai suna tsayawa ne akan abin da idansa ya nuna musu ba sai sun yi kiyasi sun hada wannan da wani wanda suke ganin suna da kamanceceniyar da kuma inda suka hada kamanceceniyar ta ce illa to suna duba wannan wa alus sam'i lahum akhbarun manqulat su kuma waɗanda suke dogara da nasi su kuma suna dogara da abin da aka ruwaito daga Allah ko daga manzansa su ne al'akbar al-manqulat abin da aka jiyo na alƙur'ani ko Allah ya saukar na wahayi wanda wannan abu ne da kunnanka zai ji ana karanta maka shi ko ka karanta ko kuma alkhabar abin da aka ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallama na daga maganganunsa da ayyukansa da kuma abubuwan da ya tabbatar a rayuwarsa waɗannan duk suna shiga ƙarƙashin alkhabariyat ko al'akbar saboda haka mala ya ce to waɗannan su ne hanyoyin samun ilimi hanyoyin kaiwa ga sanin abin da baka sani ba wa hadhihi al-anwa'u ath-thalatha hiya turuq al-ilmi su ne hanyoyin samun ilimi al-hiss wal khabar wal nazar ko dai ta hanyar al-hiss su ne abin da zaka gani ka ji ka taba ka tsantsana ka shaka ko kuma ta hanyar ko kuma ta hanyar alkhabar abinda za a labarta maka ka samu labarinsa wanda zai gaya maka ya zanto mai gaskiya mai amana ba a san shi da rashin gaskiya ba ba a san shi da ƙarya ba kuma an san shi da kulawa bai baka labarin abu za ka ji cewa eh lalle wannan abin ka gamsu ka yarda da shi ko kuma ta hanyar nazar wato ka ɗauki abin ka tsaya ka yi tunani da hankalinka ka duba ka ga cewa wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ya zama ba gaskiya ba saboda dalili kaza kaza kaza kaza da hankalinka ya nuna maka waɗannan su ne hanyoyi guda uku waɗanda su ne kowane ɗan adam yake samun abun nan wa kullu insanin yastadillu min hadhihi thalatha fi ba'd al-umur kowane ɗan adam yana kafa hujja da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda uku cikin al'amura cikin al'amuransa na addini ko na rayuwa misali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin cewa duk wani wanda ya yi da'awar annabci a bayan shi makaryaci ne kamar al-musaidi matil kazzab ko al-aswadul ansi kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta cewa wanda din nan za su bayyana a bayansa kuma za su yi da'awar annabci wannan alkhabar ne da ya tabbata daga wanda yake da gaskiya to sahabin da ya ji wannan kaga ya ji labarin daga wajen wa ya ji labari daga wajen annabi mai gaskiya saboda haka kaga ya samu wani ilimin da ba shi da kokonto a kansa saboda mai saboda ya same shi ne ta hanyar ya ji shi da kunnansa ya ji shi da kunnansa annabi yana faɗa cewa sai kunu ba'di 30 dajjalun kullum yadda in nubuwa wala nabiyya ba'di bayana za a samu wajen mutum talatin dujal-dujal kowannensu yana da awar annabci alhalin babu annabi a bayana sahabin da ya ji wannan kaga ya ji labari ne minas sadiqil masduq wanda babu baya furta ƙarya sauraka kaga ya samu ilimin sa ne ta hanyar sauraro ta hanyar sauraro daga wanda ba zai ƙaryata shi ba sannan waɗanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sahabbai su kuma sai suka samu labarin dujal ta hanyar ruwayoyi da aka ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wasu za su da da'awar annabci a bayan sa amma duk makaryata ne mun samu wannan labarin ne ta hanyar al-akhbarul mutawatira labarurruka da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma labarin shi dujal din abin da shi shi shi musaidi matul kazzab din cewa makaryaci ne yayi da awar annabta kuma yayi wa yayi wa Allah da manzansa ƙarya to kaga mu mun samu wannan abin nan ne ta hanyar khabar ta hanyar khabar da aka rawaito mana cewa wane musailima a ƙasar yamama yayi da awar annabci alalin makaryaci ne kuma ya yi ta yin ƙaryar da'awar annabci cewa ana masa wahayi kaga mun sami wannan labarin samu wannan ilimin ne ta hanyar labarin da ya zo mana sai wanda shi kuma zai samu labarin amma zai duba ya ga abin da yake faɗa ɗin yunaqidu annubuwa mai irin wannan maganganu yana zuwa da abin da ya saba wa annabci saboda ka ya san menene sifar annabi na gaskiya ya kuma ga abin da wannan mutum shi kuma yake da'awa sai ya fahimci cewa da ya kwatanta sai ya ga cewa sifofin da yake da'awa da yake da su sun saba sifar annabin Allah kaga wannan ta hanyar kiyasi ne da annazar shi kuma ya tabbatar da ƙaryar wannan mutum ko da a ce ma bai taba jin wani wata ruwaya a kansa ba cewa makaryaci ne amma da ya zo ko ya ji abubuwan da aka ce yana faɗa ko ma ya gamu da shi ya je yana faɗar abubuwa ya duba ya auna ya dubi yadda annabawan Allah suke masu gaskiya ne masu amana ne ba sa ta'amuli da sihiri ba wanda duk yana ta'amuli da waɗannan abubuwan da yayi wannan kiyasin sai ya gane cewa abin da ba gaskiya bane kaga shi kuma ya samu ilimin sa ne ta hanyar nazar ta hanyar kiyasi da ya kiyasta abinda wannan mutum yake faɗa da abinda ake gaskiya sai ya gane cewa wannan ba gaskiya bane kaga waɗannan hanyoyi ne guda uku wanda kowanne ya tabbatar da ƙaryar musailima da kuma hanyar da ya tabbatar da ita sabawa hanyar dan uwansa amma kuma duk sun bada natija iri daya ko kamar ganin wata ne misali wanda zai ga wata ce watan Ramadan ya kama wanda ya ganshi da ido kaga ya samu ilimin ganin wata wato tabbatar tsayuwar wata da mushahadarsa da idansa wani hissi nasa da Allah ya bashi khassatul basar da ita ya gani ya tabbatar ya ga wata da wanda shi kuma labarin da ya zo masa ta hanyar amintattu cewa an ga wata wasu amintattu da aka yadda da su sun ga wata saboda haka wannan labarin ya tabbatar masa cewa watan ramadan ya tsaya da wanda shi kuma ta hanyar lissafi ya san cewa yau talatin da ɗaya ne wata kuma baya talatin da ɗaya saboda haka dole ya zama yau ɗaya ga ramadan an fahimta kaga shi ta hanyar nazar da kiyasi ya tabbatar da me da ganin wata to kowannen su ya tabbatar da ganin wata amma kowanne da hanyar da watan ya tabbata gare su waɗannan su ne hanyoyi guda uku da ibn taymiya ce su ne hanyar da ake tabbatar da abu wa kullu insanin yastadillu min hadhihi thalathati bi ba'd al-umuri lakin yakunu ba'd al-anwa'i aghlaba ala ba'd an-nas fi ad-din wa ghayr ad-din sai dai wasu mutane sun fi amfani da wani bangare daga cikin waɗannan bangarori guda uku za ka samu wasu sun fi karkata zuwa ga alhis abinda idansu ya gani ko suka ji wasu sun fi karkata zuwa ga abinda aka gaya musu wasu kuma sun fi karkata zuwa ga su an amfani da kiyasi na hankalinsu kowanne akwai abin da ya fi karkata zuwa gare shi musamman a cikin harkar rayuwa ta duniya akwai wasu abubuwan da ake dogaro ne kawai da tajriba ya ce ka tsibbi fa innahu tajribatun wa qiyasat kamar ilimin ɗibbu wato likitanci ilimin sanin cututtuka da maganinsu wannan yana dogaro ne da tajriba da kiyasi ana amfani da waɗannan hanyar tajriba shine gwaji wato wato an yi amfani da shi an ga yayi wane ya yi amfani da shi ya warke wane ma ya amfani da kaza akan cuta kaza ya warke wanda ita ce tajriba an gane wanda ya fara amfani da shi aka ga ya warke wani ma aka ga amfani da shi ya warke wani ma wanda ita ce tajriba iyas kuma shine mutum zai duba murakkabat din abin da yake dauke da shi shi sinadarin irin yadda likitancin zamani yake za a duba a ga cewa ai yana dauke da abu kaza yana dauke da abu kaza to mara lafiya mai iri kaza yana ne bukatar irin kaza kaza kaza kaza cikin sinadarai to wannan abin yana dauke da waɗannan sinadaran saboda ka a bashi wannan za a samu zai samu lafiya kaga wannan yayi amfani da kiyasi waɗancan kuma a da yawanci fil adiyat tajriba ake amfani da kawai ana kada abu kaza abin nan ana kana fama da da malaria a ce ka sha ka sha rai dore ko ko ko wannan mai sunansa ɗayan nan ta zargade ko ka sa ta zargade a shi wanda zai gaya maka ta zargade za ka sha kana fama da malaria bai san wani sinadari ne a jikin tagargadan ba bai san irin sinadarin da yake dauke ta zargadan yake dauke da shi ba wanda yake kishiyantar cutar da take damunka kaga shi tajriba ce kawai ya amfani da ita amma watakila wanda ya karanci ilimi na likitanci na zamani zai ce zai zo ce maka ta zargadan nan akwai abu kaza abu kaza sinadari kaza sinadari kaza a cikinta wanda shi kuma cutar ka abu kaza ne abu kaza ne ke kata saboda wannan sinadarin yana kishiyantar wannan abin da yake cikin cutarka kaga wani ta hanyar kiyasi zai samar da wannan abin to saboda ka atib yana dogaro da wannan ne yace tajribatun ne wa qiyasat wa ahluhu minhum man taglibu alaihi tajriba masu aiki da harkar dibbu wato magani da sanin magunguna na cututtuka a kowanne shi kawai tajriba ce ya gada ne kawai daga iyayensa sun nuna masa cewa wannan wannan sassaƙe yana maganin kaza wannan ganyen yana maganin kaza wannan aka hada da kaza yana maganin kaza kawai shi abin da ya sani kenan wannan abin nan gadon da ya yi kaka da kakanni shine ilimin ilimin a gurinsa in ka ce sai ya maka bayanin me yasa da wannan da wannan ba zai iya ba ce shi dai haka tsohon sa ya nuna masa wa bainahum wa bainahum man yaghlibu alaihi alqiyas wani kuma shi gwaje-gwaje yake yi ya ɗauko wannan da wannan ko da an gaya masa cewa ai wannan yana maganin abu kaza sai kuma ya je ya kai shi lab ya yi tahlil ɗinsa ya dudduba sinadaran da yake ɗauke da shi sannan zai fito da shi a matsayin magani shi ne likitanci na zamani an fahimta saboda haka ciki wanda akwai tajriba ce kawai tsabar irin likitocinmu na gargajiya yawancin su tajriba ce wanda kuma na zamani shi kuma yawancinsa kiyasi ne to amma shi ma kiyasin ba zai ba sai da sai da mai tajriba shine abinda ibnu taymiya yake cewa wal qiyasu asluhu tajriba shi yasa shi kansa likitan zamani ko musamman ma masu bincike binciken magunguna wato pharmacist dole sai sun nemi masu maganin gargajiya su suke ba su sinadaran saiwoyin da ganyayyakin su gaya musu in ana cutar kaza ga abin da ake so kuma sai su je lab su yi mata tahlil su yi kace-kace su yi analysis din su fitar da abubuwan da su fitar sai ai sun gano wannan akwai sinadari kaza kaza kaza amma kaga asalin sa ya koma ga mai tajriba ne yawanci duk akan haka ake gina harkar harkar magunguna duk waɗanda kaga suna bincike akan magunguna dole sai sun sai sun koma zuwa ga asalin masu maganin gargajiya su ne suke ba su hasken akan wannan tajribar su kuma suke zuwa su kai lab su tatse abubuwan da suke so su gano a cikin wannan abin nan an taba gaya mun wani malami ke gaya mu a nan Kano akwai wani bawan Allah ya san harkar sosai haka aka zo daga America aka dauke shi aka je ko turanci ba ji ba ji komai shi amma da ya gaji dukkan harkar harkar maganin gargajiya aka je aka aje shi aka kawo mai jin Hausa aka yi suka yi ta tambayar sa tura da suka tatse abubuwan suna tarbutawa suka kwashe abin da ya sani suka ɗauko suka zo suka aje mana shi to ƙarshe ƙarshe kaga tajribar sace za su je su yi amfani da ita su kuma sai su fito mana da da wannan ƙwayoyin da za a yi ta haɗiya amma asalinsa daga nan aka same ta daga shi mai tajriba shine mala yace wal qiyas asluhu tajriba wat tajriba la budda fiha min qiyas tajribar kanta tana buƙatar qiyasi tana buƙatar ka auna bai kamata ya zanto kai tajriba ba awo ba shi yasa dole ne ka san cewa jiki yana buƙatar kammiya kaza a lokaci kaza sau kaza dole ka dole kai wannan qiyasin kai ma ba zai yi kai tajriba ita kadai ba lakin mislu qiyas al adiyat لا تعرف فيها العلة والمناسبة أما قياسي لنا الآدة بأسن إلا بأسن دليل ليسا ما قلنا يكي وركد شتاء إلي كذا با بأسن مناسبة با تكاد ما قلنا شتر سابان وان يكي من قياسي irin na na ilimi shi zai iya sanin cewa abin nan magani kaza yana warkar da cuta kaza saboda cutar kaza ga irin yadda take nau'inta shi kuma maganin ga irin abin da ya kunsa na sinadari iri kaza iri kaza wanda yake amfani wajen koya da kawar da wannan cutar ko ya zama ya kishiyance ta to shi ne yake cewa lakin mislu qiyasil adiyat wadancan qiyasi ne na al'ada la tu'rafu fiha al-illatu wal munasaba ba san illa ba wato sababi ba san munasaba ba tsakanin abin nan wannan da wannan ba san munasabar su ba wa sahibul qiyas man yastakhriju al-illata al-munasiba amma shi wanda yake amfani da qiyasi qiyasul illa shine in ya dau wannan ya dau wannan zai hada to sai ya san meye mahadarsu da meye da wannan ya suka yi alaka da zai hada su dole sai an samu al'illa alwasful jami' shine alwasful munasib wanda akan sa ne zai zama hukuncin su sun ya zama iri daya an fahimta saboda duk sanda zaka yi kiyasi ka samu al'asl ka samu alfara wato ka samu abin nan asali ka samu kuma reshe to sai ka samu sifar da take hada tsakanin su ce to wannan asalin ga abin da aka gina hukuncin a kansa saboda kaza ne to da wannan wannan da ya zo shi kuma sabo yana ɗauke da wannan sifar da aka yi hukunci a kan wannan saboda ita to shi ma a haɗa su tare wajen hukunci kamar a ce wiwi ce wiwi kayan shaye-shaye irin na zamani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa shi wani shan wiwi to amma yanzu ga wiwi ta ce to amma akwai giya da ake sha tana gusar da hankali musulunci ya haramta ta saboda tana gusar da hankali saboda tana gusar da hankali to wiwi ma ai tana gusar da hankali to in dai har wannan an haramta ta saboda wannan ne to kaga kenan wannan ma ya kamata ta zama haramun ne saboda sun hadu a cikin dalilin da yasa aka haramta wanda ita ce shine alwasful munasib shi ake kira almunasaba ake kira alwasful munasib ake kira al'illa shine ake samu dole sai an same shi anan an same shi anan shine yake cewa wa sahibul qiyas man yastakhriju al-illata al-munasiba wa yu'alliqu al-hukma biha ya danganta hukuncin da wannan dalilin wal aqlu khassatul qiyas wal i'tibar wal qadaya al-kulliyya fala budda lahu min al-hissiyat allati hiya al-asl li ya'tabira biha al-aqlu hankali da Allah ya bawa dan adam akwai al-hawas waɗannan abubuwan da suke gano mana abubuwa na zahiri akwai kuma al'aql wani wani abu da Allah subhanahu wataala wata na'ura da Allah ya sa wa kowane dan adam wacce yake riskar abubuwa da ita alhawas alhawas su kadai ba lalle ne su baka abu yadda yake ba sai tare da hankali hankali shi yake saita su in babu hankali to koda da hassa din koda da idan da ganin da jin da abin nan sai su bauɗe ga shi ya gani amma ba zai iya bambancewa ba ba zai iya bambancewa ba yanzu wanda yake mai hankali in ka ba shi naira dubu da naira ɗari zai bambance ya gane wannan naira dubu ce wannan naira ɗari ce idansa zai nuna masa cewa wannan dubu ce wannan ɗari ce kuma hankalin ya iya tantancewa tsakaninsu amma in ka ɗauko mahaukaci ko yaro ƙarami marar hankali wataƙila ma in ka haɗa sai fi son ɗarin sama ya ga waccan ta ɗan dukunkune ta yi datti wannan kalkal sai ka zai ɗauki naira hamsin ma ya bar maka dubu saboda ya ganta sabuwa kaga ido yana da ido shi ma ba ba da ido ba amma idan anan saboda ya rasa hankali bai bai masa amfani ba ga hassa ɗin ta nuna masa amma kuma idan bai amfanar da shi ba saboda haka dole koda da hassa koda da hassa ta gani ko ta ji sai da ido sai da hankali afwan sai da hankali idan aka rasa hankali to wannan abubuwan duk da kwai su ga su dara dara ba su yi hankali ba shine ubangiji subhanahu wataala yace wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أقل أولئك هم الغافلون saboda ba duk sun rasa komai bane sun rasa duka suna da wannan hawas din amma hankalin ya ya bace saboda haka sai su kasa gane gaskiyar sai su kasa gane inda gaskiyar take ko kuma wani lokaci ita hassa din ita samu khalal ga ta amma tana iya samun wata ir matsala kamar mutumin da yake ahwal ne ahwal ne mai hararar garke sai dinga ganin abu ɗaya biyu saboda haka shi a gurinsa biyu ne amma duk mai hankali ya san ɗaya ne amma shi idansa yana nuna masa abin abin guda biyu ne to kaga hassa ce ta samu matsala sai ta sai ta rika faɗar abin ba daidai ba to shi ne yake cewa shi al'aql shine khassatul qiyas da shi ake kwatance a yi gwaje-gwaje a iya gano inda abu yake wal itibar a yi izina da abu wal qadayal kulliya da wasu hukunce-hukunce waɗanda za a zo da su hankali shi zai bambance cewa wannan hukuncin gaskiya ne wannan ba gaskiya bane hankali ne zai iya bambance wannan fala budda lahu min al hissiyat allati hiya al asl li ya'tabir biha amma shi ma hankalin dole sai da hissi sai ya hadu da ido da ji da gani sannan ne zai iya zai iya amfani zai iya tantancewa domin abinda baka ganshi ba ba za ka iya kiyasi a kansa ba sai ido ya ganshi sannan za ka iya kiyasin wani mai kama da shi a kansa ko harshe ko abin nan ko kunne ya ji shi sannan ka yi kiyasin wani sauti irinsa ko ɗanɗano ne ka taɓa ɗanɗanarsa sai ka yi kiyasin wani mai kama da shi an gane to amma idan waɗannan hawa sun ba su taɓa ganin abin ba in an kawo maka shi ba za su gane ba cewa wannan abu yana da alaƙa da kaza da kaza da kaza hankalin ba zai iya tantance waɗannan abun ba saboda baka gan shi a hissiyan ba a ƙasa والحس إن لم يكن مع صاحبه أقل وإلا فقد يغلب saboda haka alhissu waɗannan abu gaɓoɓi da muke ta'amuli da su idan babu hankali to za su rika faɗa mana abin da ba daidai ba saboda suna buƙatar hankali hankali shi zai saitin abin da ka gani ka tabbatar da cewa haka yadda ka gan shi ne amma in ka rasa hankali to ka ka ka ka abin nan wanda su ya kuluna galit alhiss mutane sukan ce ganin ya wato mutum ya ya yi kuskure a ganinsa ko ya kuskure a jinsa wal ghalatu taratan min al hissi amma kuskuren wani lokaci daga ganin ne kamar mutumin da ya zamo mai harara garke ne kaga zai rika ganin abubuwa ba yadda suke ba zai rika ganin abubuwa ko ko adadin su ya karu ko a shagube wa taratan na'am wa taratan min sahibi wani lokacin shi kuma mai mai hissu din ne mai ganin ne ko mai jin ne shi zai kuskura fa innal hissa yara amran muayyanan fa yadhunnu sahibuhu fihi shay'an akhar idan sa zai nuna masa wani abu amma shi ya rika zaton cewa wannan abin wani abu ne daban kamar wanda idan sa zai nuna masa gashi yana ganin mutum cikin kamala da sauransu da abin nan a mutumin nan asali ko dai aljani ne fito cikin wani kama ko wasu shedanu ne na mutane amma sai hankalinsa sai shi kuma ya rika daukar cewa wani waliyi ne qadir ne ko kaza ne ko kaza ne alhalin kuma ba shi bane saboda kaga idan ya nuna masa amma kuma hankalinsa ya tafi zuwa ga wani abu daban fayuta min zannihi saboda haka sai ya samu matsala daga zatansa ne daga zatansa ba daga abin ba fala budda min al aql fala budda lahu min al aql to haka dole ne sai da hankali don haka ji da gani duk da cewa suna tattare da mutum amma ba za su iya bashi ilimi cikakke ba sai ya hada da hankali hankali shi zai saita jin shi zai saita ganin shi zai saita sauran alhawas da suke tare da mutum mala yace wali hadha naibu yara shay'an wanda duk yana yi ne dan ya nuna ma waɗancan mutanen cewa sun samu matsala daga gane-ganen da suke ta yi gane-ganen da suke ta yi ko saboda sun sa wa zuciyarsu cewa suna son su zama wani abu a wurin Allah suna son ya ba su karama suna su zama manyan waliyai kaza-kaza to wannan ta sa shaidan shi kuma ya shigo musu ta wannan hanyar tunda ga abin da suke so so suke su samu karama shi mutum dan adam a musulmi na kwarai a gurinsa mafi girman karama da Allah ya bashi shine zamantowarsa mumini ba karama da tafi wannan Allah ya girmama ka ya karrama ka yayi ka dan adam musulmi mumini to ka gama samun karama a gurin Allah duk wani abu kuma da zai zo ba kai ne zaka je kai ta fafutuka kai ta sa'ayi kai ta faɗi tashi sai ka samu ba to irin haka idan mutum ya rasa bayan ya sha wahala to sai fara tsare shi ne abin da yake faruwa wani an ba shi wasu wurin da ya ce zai samu karamomi zai gaza zai yi usuli zai kaza ya yi ta yi shi bai gani da gaske ba to in Allah bai so shi da shirya bai gane cewa ashe mutanen da ƙarya suke to sai ya ga cewa shi wahala sa ba ta fi a banza ba yana ganin ga suwa da suwa da su sun ci an ce sun yi usuli ga shirin yadda ake musu girmama su ana shafa su ana haɗe yawunsu ana shafa a jiki ana kaza ana kaza shi dan mai ba zai yadda ya yi usulun ba saboda ka sai yadda da ƙarya ku sai fara da awar karamar ƙarya idan wannan idan shaidanu ba su bayyana gare shi ba sun taɓa masa ƙwaƙwalwa sun dinga numa masa wasu abubuwa ko suna amfani da shi ana ganin wasu abubuwa na al'ajabi a tare da shi don su batar da mutane to shi ne mala ya ce wani hazan na'im yara shay'an yasa za ka ga mai bacci ya ga wani abu a baccinsa wa tilkal umuru laha wujudun wa tahqiq abubuwan nan da ya gani a baccin akwai su ba wai babu su ba abin da ya gani din akwai shi walakin hiya khayalatun wa amthila amma shi abin da yake ganin a bacci duk kawai wani hasashe ne na kokolwarsa wasu misalai ne da suka bujuro masa amma ba abin ne na gaske ba amma a gasken ana iya samun abu shi dai kai bai samu ba amma kuma kwalwarsa tana nuna ya samu bai iya gane cewa wannan abin da yake ganin a bacci ba kawai misali ne ba gaske ba hakika bace falamma azaba ay azaba anhu al-aqlu yayin da hankalinsa ya tafi tunda lokacin da yake bacci hankalinsa ba tare da shi lokacin da mutum yayi bacci ba tare da hankalinsa shi yasa yana bacci zai iya kawo fura aje kusa da shi ya shure ta da ma san ya abin nan ba kuma yana cikin tsananin bukatar ta kaga inda da hankalin sa ai ba zai ture ta eh saboda haka hankalin baya tare da shi a lokacin falamma azaba ay azaba anhu al-aql dhanna ar-ra'i nafs al-haqa'iq abin nan da yake gani sai ya zaci cewa eh da gaske abin ne na gaske ne ba ƙarya bane kallazi yara nafsahu fi makanin akhar kamar yadda wani zai kwanta bacci sai ya ganshi a wani wuri can daban yukallimu amwatan wa yukallimunahu yana hira da wasu matattu su ma suna hira da shi sun riga sun koma ga Allah shi ya kwanta bacci a ɗakin sa amma sai ya ganshi sai sai ganshi a wata wata sahara tare da su karkashin wata itaciya ko ya ganshi a ɗakin Ka'aba tare da su suna zaune ana ta hira suna gaya masa yana gaya musu wa yaf'alu umuran kathira وهو في النوم يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل a cikin baccin zai ta yin abubuwa da yawa yayi ta aikata abubuwa da yawa yana cikin bacci kuma yana jin kamar da gasken a lokacin da yake baccin shine yake fada kuma shine yake aikata abubuwa li'anna aqlahu azaba anhu saboda hankalinsa ya rabu da shi saboda lokacin da yake baccin ba hankalin وتلك السورة التي رآها مثال سورته وخيالها wannan surar da ya gani tashi misalin surar sani misalin surar sani da khayal dinsa amma a hakika ba shi din bane lakin ghaba aqluhu an nafsihi sai dai a lokacin baya tare da hankalinsa hatta zanna anna zalika almisal huwa nafsuhu har yanzu cewa wannan misalin da ya gani a cikin bacci shi din ne da gaske falamma taba ilaihi aqluhu da hankalinsa ya dawo lokacin da ya farka alima anna zalika khayalatun wa masalat daga lokacin zai gane cewa ashe duk yayayen bacci ne kawai ashe ba gaskiya bane kwatance ne kawai dai gashi kamar kamar kamar amma ba haka bane malai cewa minan nasi man la yaghibu aqluhu bal ya'lamu fil manami anna zalika fil manami a cikin mutane akwai wanda yake iya gane cewa baccin ne yana cikin baccin yana gane cewa a bacci yake ba da gaske yake ba wa hadha kallazi yara suratahu fil mir'at wannan kamar mutumin da zai tsaya ne gaban madibi ya ga kansa a cikin madibi ai kaga in ba hauka cewa ai ba zai dauka shi din ne a cikin madubin ba ya san kawai surar sace a cikin madubi amma shi din gashi shine nan to amma wanda yake ma haukaci zai iya dauka cewa shi din ne wataƙila ya kai duka wataƙila ya masa gwalo wataƙila ya zage shi kamar yaro karami da mara hankali wa huwa hadha kallazi yara suratahu fil mir'at aw surata ghayrihi ko yaga hoton wani ta madibi fa idza kana da'if al aqli anna tilka surata hiya ash-shakhs fa idza kana da'if al aqli anna tilka surata akwai kalmar da babu ko yau akwai kalmar zanna wannan ta faɗi fa'iza kana da'if al'aqli zanna anna tilka surata hiya ash-shakhs ya zan mai dan rago ragowar hankali ne sai ya zaci cewa wannan suran da ya gani suran da ya gani shi din ne sai ya ɗauka shi ɗin ne a lokacin shekul islam ibn taimiyya babu akwatin talabijin ko abubuwa na waya da muke da su yanzu za ga mutum gashi nan a cikin talabijin yaro karami sai ɗauka ma shi ɗin ne da gaske sai rika tambayi ya aka yi ya shiga ciki ya aka yi ya aka yi abin da akwai yaro na da ya ga hoto a cikin sunna tv muna karatu ya aka yi baba ya shiga cikin nan sai ina baba yake shiga saboda ka shi a gurinsa a ciki din nake to kuma inda hankalinsa zai tabu ya ga gani a zaune kuma gani gani to kuma an tafi da hankalinsa abin ya zama saddabaru to kaga a irin nan in aka samu waliyi na da sai ce shi waliyi ne karama su ce أن تلك السورة هي الشخص حتى أنه حتى إنه ما أنه ما حتى إنه يفعل به ما يفعل بالشخص har ya rika masa abin da zai rika wa mutum a gabansa in wani abu ya rika masa gwalo ya rika masa tsakuwa ya rika tsokanarsa in dabba ce ta ga wani irin ta ringa kai mata hari tana kai tura ta dauka da gasken ita ce wa hadha ya qawl as-subyan wal bulh wanda yana faruwa ga yara ƙanana da kuma marasa isasshen hankali kama yukhayyalu ilayhi li ahadihim fi ad-daw'i shakhsun yataharraku wa yas'adu wa yanzilu fa yadhunnunahu shakhsan haqiqatan kawai da wanda zai zauna cikin hasken farin wata ya zauna cikin hasken farin wata har kawai sai idan sai ruwan sa ga wani yana hawa ga wani yana saukowa kasa irin wannan yana faruwa ka zauna cikin dare wata irin daren goma sha hudu sha biyar kawai sai wani lokaci sai ga kamar ga wani can yana yin sama ga wani can yana saukowa ko ba kowa komai ido ne kawai yake wasa da hankalinka ya taharraku ya sa'adu wa yanzu fa yadhunnuhu fa yadhunnunahu shakhsan haqiqiyya sai zan cewa da gaske mutumin ne wala ya'lamuna annahu khayal basan cewa kawai khayal ne na kwakwalwa ba falhissu idza ahassa hissan sahihan lam yaglid to shi ido ko gani ko ji ko ko tabawa ko ɗanɗano ko shaƙa yayin da ya ji da gaske to jin na gaskiya ne in dai hissin da gaske ne to na gaskiya zai gaya maka ba zai kuskure ba lakin ma'ahu aqlun sai dai dole ya zanto da hankali da hankali inda hankali to zai iya zai iya gane cewa in an hada masa duka wannan kuɗi ne wannan kuɗi ne amma zai iya gane wannan yafi wannan kima zai gane wannan dubu ɗaya ce zai gane wannan dala ɗari ce wannan kuma naira dubu ce kaga in ba hankali ka ba shi dala ɗari ya ganta ya karama ga naira dubu ka ce zaɓa ba ta yadda za a ɗauki dala ɗari nan sai kawai ya ɗauki dubu saboda ya ganta ta fi girma ba sai ya ɗauko babban banza ba ta da wani amfani to gashi idansa dai ya nuna masa abin da yadda suke wannan karama ce wannan babba ce amma hankali da ba hankali sai bai iya bai iya bambancewa ba lakin ma'ahu aqlun lam yumayyiz baina hadha wa hadha wal misal baina hadha al ayn wal misal ba zai bambance tsakanin abin da yake gaskiya bane da abin da kuma kawai kwatance ne فإن الأقل قد عقل قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالا farko hankali zai iya gane cewa wannan abun akwai na gaske akwai kuma wanda yake kawai kwatance ne wa qad aqala lawazim ash-shakhs bi ainihi zai gane irin abin da zai yiwu ga mutum a ce mutum zai iya kaza akwai abin da kuma mutum ba zai iya ba wa annahu la yakunu fil hawa'i zai gane cewa mutum ai ba zai iya tashi a iska ba ya dinga tafiya a cikin iska kamar yadda tsuntsu yake tashi wala fil mir'ati mutum ba zai shiga cikin madubi ba zai hankali zai gaya masa cewa ai mutum ba zai iya shiga cikin madubi ba saboda haka wannan kawai misalin sani ya bayyana a ciki wala yakunu badanuhu fi ghairi makanihi ba zai yiwu ga inda yake da jikinsa ba amma kuma jikin yana wani wuri kuma daban ba zai yiwu ba wa anna al-jism al-wahid la yakunu fi makanaini ba zai yiwu jiki ɗaya ya kasancewa a gurare biyu daban-daban ba saboda haka ba zai yiwu a ce gashi a nan ba kuma gashi a cikin tv ba zai yiwu ba to hankali ne duk zai gaya masa wannan amma in ba hankali iya idan ne kawai da yake gani to sai ya shiga rudu ya kasa gane ya abin yake to wanda yake nuna maka cewa a ni'imar hankali da take tattare da dan adam hankali da Allah subhanahu wataala ya sanya wa dan adam shi yasa ya zama manaqib taklif ba a dora wa mutum a kallafa masa ibada ko a kallafa masa haram da haram sai na halal da haram sai yana da hankali in ya rasa hankali duk waɗannan nauye-nauye sauke masa su ake saboda hankali dole ne sai ya tare da mutum kuma hankalin da ake bukata tare da mutum shine hankalin da zai mayyaze masa tsakanin abubuwa yadda suke at-tamyiz ake da hankalin hawa-hawa ne akwai hankali mai zurfi ba wai shi ake nufi ba ba shine manatsu taklif ba manatsu taklif shine hankalin da yake da alaka da tamyiz zai iya bambance wannan da wannan yaro ne ya yi wayo zai iya gane wannan da wannan to a lokacin da ake maganar taklif hakanan ba mahaukaci ba ne wanda ba zai iya gane abin da zai amfani shi da abin da zai cutar da shi ba ila ya nufi abin da zai cutar da shi ya bar abin da zai amfani shi saboda hankalinsa ya yi karanci to shi yasa za ka ga dabba ya kare lokacin shi yasa za ka ga dabba ba wai gaba ɗaya Allah ya cire wa dabba hankali ba ne duka tana da iya nata hankalin amma ba hankali irin na taklif ba wanda za a iya tsora mata shari'a a ce kaza halal ne kaza haram ne a hankali kawai da za ta riski abinda zai amfane ta ta ji ta gujewa abinda zai cuce ta shi yasa za ka ga dabba idan ta ga mai abinda zai cuce tana guduwa in ta ga abinda zai amfane ta kuma za ta nufe shi abinda kuma baya da amfani a gurinsa za ta yi watsi da shi to iya wannan idrak din da take bukata na yadda maslahar rayuwarta za ta tafi Allah ya bata amma bai bata hankali irin da dan adam ba wanda shi yake riskar abubuwa da zurfi to wannan hankali dan adam shine ake la'akari da shi wajen taklifi a cewa ne an dora masa kaza ya bauta wa Allah ya guje wa haram ya nemi halal yayi kaza yayi kaza wannan yana nuna maka muhimmancin hankali da ni'imar hankali da Allah ya ba wa dan adam ga wannan muka zo karshen karatun mu yau abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in